أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين Allah ya ce sani dai haƙiƙa su mutane masu takawa wanda ake ce mutaƙi wanda tun farkon karatu suratul baqara da Allah yi magana zalikal kitabu la raiba fi sai ce muna hudan lil muttaqin to muttaqin din nan sai Allah ya bada misalin su yace allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata allazina yu'minuna bil ghaibi yuqimuna as-salata ma razaqnahum yunfiqun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika hum muflihun to sune sifofin muttaqin kenan Allah ya sa mu cikin su amin Allah ya riga ya bayanin ‘yan wuta irin abin da za su iske za a kira su don aka zo sai a ce musu ku tafi lazillin zai talasi suwab la dalilin wala guni min allahab inna hatar mi bi sharnin kalkas ka annahu jimalatun sufur ba ku ne kuke karyata tashin kiyama ba ba ku ne kuke cewa ba gaskiya ba ne ku tafi ku gani gajen kiyama ta ta ku je ku gani mana duk abinda kuke karyatawa ku je gajen ku je ku gani mana ku je ga inuwa can guda uku ku je ku shawo la kiyaye mu dan sun tafi inuwoyin nan sai su iske ina ba inuwa bace Allah ce la zalilin wala yuguni min Allah innaha tarmi bi sharrin kalqasat tana toro ko tana kiran a kawo su a ba ta nata rabo a ba wajen nata ne a ba ni nawa wuta tana faɗa tana wurin faɗan da take tana zabarbaka sai ta fidda harusa guda uku ga harshe na hayaki mai ɗan karen duhu ga wannan harshe ya yi baƙin ƙirin ga wannan harshe ya yi ja wani irin mugun ja wanda ba taba gani irinsa ba shi kenan sai a kada su a ciki kamin kazan in wuta ta harshe inda harshen ya kai ba nan ne asalin wutar ba yawan ta ne yasa ta yi harshen har tana fada kamar yadda ka san dai maciji irin katuwar bakin macijin nan yana yana zanzan bulle yana miƙa wuya to haka wutar take yi to Allah ya ce amma lokacin innal muttaqina su masu takwa lokacin da yan wuta suke cikin wannan mugun hali da wannan tasko su kan fi dilalin suna cikin wasu inoyi wa uyunin da mari-mari na ruwa wanda aka faɗa biha janna anharin min ma'in gairi asinin wa anharin min labanin lam tagayyar ta'amuhu wa anharin min asalin musaffan wa anharin min khamrin lazatin lisharibi wa anharin min asalin musaffan na'am to lokacin za a ba 'yan aljanna waɗannan inuwoyi ɗin fi zilalin wa uyunin ga kuma idanu na ruwa wanda suke bukata in gaji an yi batun uyun magudana wato mujazi ne kawai wai ma'ana dai ka san idan an ce magudanin ruwa bai ɗaya da gulbin garinku na'am
bai ɗaya da ko famfo ko rijiya in ce magudani kamar gulbi to gulbi inda ka san gulbi kam yanzu in ka je kana iske ruwan amma famfo ka sha ka ga famfo ka zo ka matsa babu ruwa to shi yasa ake kawowa da sifa na uyun kamar inda suke gudana hakan a ido amma yana rufe ne kamar famfo ai sai ka zo ka duba kila babu don kar hankali ya tashi duk mai taba famfo zai ta ne ya taba wani lokaci da tunani biyu ko akwai ruwan ko babu amma kogi da gaske za ka tafi kasan akwai ruwa na'am sai dai wani abu yana Allah ya kawo to shi yasa ake kawo ma- maganar magudani fi zilalin wa uyun wa fawakiha mimma yashtahuna kuma suna da abubuwan marmari irin wanda suke bukata ko mangwaro ko ayaba ko gwaba ko dai menene duk abin da kake nema ah, fiya ma tashtahil anfusu wa taladdu ayun na'am duk abin da rayuwa take tunani take nema na jin daɗi inna abubuwan marmar saboda su ‘yan itacen nan abu ne mai daɗi mai sha'awa domin da an ce ga aljanna amma babu ‘yan itace kaga babu daɗi ka ci tuwo da nama kawai ba ga ganin mutanen annabi annabi musa shi yasa suka tsagwala wai ana kama su soye daga sama soyen nama fa da na kifi da mando wani abu ne mai ɗan karen daɗi ba- babu shi yanzu ne kawai aka hada mashi kamar zuma da wani nono da menene yadda ka san irin dai kayan daɗin nan na ruwa na kisa a sanyi to duk wanda ka sani mai daɗi irin minerals din nan to ya fi shi shi ake kawo musu bayan sun ci soye na nama da na kifi da farfesu da dafaffe da gasasshe su kawo wannan su aza sannan su kawo ruwa kuma su sha amma wai sai suka ce su dai wallahi wannan abin ya ishe su kullun ai ta kawo musu abinci soyi a ci nama inda dai ko an ba su kalumma na noma a ba su gona a yi musu ruwan sama su samu min bakaliha wa qithaiha wa fumiha wa adisiha wa basaliha hmm Allah ce kai amma dai ko dan adam akwai akwai butulci idan ni'ima ta yi masa yawa sai ya butulce a tas- a tasabbil ladhi huwa adna bil ladhi huwa khairun hmm a yanzu ga abu mai daɗi sai ku ce ba ku so mara daɗi kuke shi kenan ibidu misran fa inna lakum ma sa'altu ku tai ku shiga garin amma abin da kuka nema duka za a ba ku daga ba su kayan noma ku su noma albasa da alkama sai su ci gaba da da ci to babu daɗi idan babu ƴan itace Ya, fi zilalin wa uyun wa fawakiya mimma yashtahun sai aka kawo mu muna mu ƴan aljanna sai Allah ya ce amma ta bakin mala'iku, kulu wa shirabu hani an bi makuntum ta'amalun, ku zo duk abin da gani ɗin nan babu kalkalewa, ko a ce wannan haramun ne, ko wannan ya yi tsami, ko wannan ya ruba, ko wannan bai nuna ba, mm ko wannan ba naka ba ne, ko wannan baka biya ba, ko wannan abinci bai dahu ba, ko wannan ya kone, ba a kulu ku ci, wa shirabu ku sha, wanda za ku ɗiba ku sha, hani an cikin murna, wannan duka na ba ku da fadalata bima kuntum ta'malu saboda aikin da kuka yi shi yasa lokacin da aka shiga aljanna ne abinda za a fara gaya mana bayan wasu maganganu sai a ce wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malu sai shikenan sai a kira yin aljanna kun gani aljannan na eh gata nan na ba ku saboda albarka aikin da kuka yi amma baiwata da falala ce ta saku amma albarka aikin da kuka yi gashi nan na ba ku duk abin da kuke so ci ku ci to shine na aka dawo da maganar ah, kulu wajrabu hani'an bima kuntum ta'malun inna kadhalika najzil muhsinin kamar hakan nan ne da kuka gani haka nake inna muri inji Allah kadhalika kamar hakan da kuka gani na saka musu da aljanna najzi haka mu- nake sakawa almuhsini wanda suka kyautata suka yi alheri dama Allah tuni ya ce fa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin Mm.
ku kyauta Allah yana so masu kyautatawa kuma har annabi yakan fassara hadisin yace inna Allah yuhibbul amila an ya'mala an yutkinahu annabi yana so mai aiki wanda in ya je aiki shi na kwarai shi mai kyawu kenan ma'ana an yutkinahu an yusinahu kenan Na'am.
saboda haka gata nan mun baku aljanna kulu wa tabattau kulu wa shrabu wa ni'am ma kuntum ta'malu inna kadhalika mu dai kamar hakan nan dai najzi muke sakawa almuhsinin wanda suka kyautata suka yi aikin kwarai mu kuma sai mu kyautata musu mu ba su alheri fiye da wanda suka ba mu wailun yawma idhil lil mukazzibin azaba ta tabata ranar ga masu ƙaryata ranar kiyama din nan ko masu ƙaryata Allah ko masu ƙaryata annabawan Allah ko masu ƙaryata manzon Allah ko masu ƙaryata ayoyin Allah ko masu ƙaryata sabban annabi ko masu ƙaryata siddiƙai ko masu ƙaryata waliyai duk dai azaba ta tabbatar musu wannan rana din كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرم مجرم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين كلوا كتي ga uh, ku mutanen duniya da ake wa'azi an yi muku wa'azi ku dawo wurin Allah an addu ilayya ibadallah fafiru ila Allah fafiru ila Allah kun ga dai yanzu gashi na nuna muku wuta da abinda wuta ta shafa na zo na ba ku labarin aljanna kun gani to na ba ku tallan aljanna fa ku yi kokari ku saya inna allaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi annahumul janna kulu ku ci wa tamatta'u ah, ku ji dadin da za ku ji ku da kuka ce za ku miƙe kafa kawai ne ku mai da hankalinku a duniya kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimuna ku dai kun zamo mutane masu taurin kai mutane ne ku masu taurin kai kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun duk abin da kuka samu nan na duniya eh, ku mutanen duniya kuka ci kuka ji dadi to dan kadan ne ne innakum mujrimun tun da dai kun zo mutanen banza wato shi jin dadi na duniya komi yawansa komi dadewanka duniya wato kaɗan ne ne in ka duba jin daɗin da ya shafi aljanna a lahira kuma komi dadewanka a duniya da jin daɗin da kai a duniya inda ya kasance baka ci sa'a ba ka zama ɗan wuta to jin daɗin na duniya sai zama ba komai ba kamar dai abin da aka faɗa na baya kwanakin baya na sayyidina hassan jika annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na bai hudan da ya ja shi wasa eh, ya yi wansa wannan maganganu din Mm.
to haka da abubuwan suke tafiya malamai suna ba da misalin duniya masana suka ce misalin duniya kam kamar dai misalin ta fara jin daɗinta dai duka mutum ya fara jin daɗin duniya sai dai ya kai ashirin da biyar zuwa talatin ne a lokacin da yaro yake shekara goma ai ba jin daɗi Mm.
me ya sani ma lokacin da ya kai shekara ashirin wannan hauka ne kawai cikin kansa tsagwaranta bakin ashirin da na zuwa talatin wannan lokacin ne zai fara jin daɗin duniya don ko sarauta ne akwai sarautar da idan bai kai hakan ba zuwa talatin ba a bashi Eh, kaga ya nema bai samu ba kaga babu daɗi kenan to farkon jin daɗin duniya dai masana suka ce ba zai wuce bakin shekara talatin ba to daga talatin ɗin nan in ka ƙara hamsin to duk jin daɗi iyakacin shi kenan domin kasa hamsin cikin talatin ya kai tamanin Mm.
to duk mutumin da ya kai tamanin akwai abin da ya sha gabansa na duniya ko da yana so akwai abin da eh, ko au neman aure dai ka tafi lokacin akwai in lokacin da ba a son ka na- ka nema ce a kai wannan kawai baba ne ba ba a- ba a son ka sannan akwai harkoki da yawa in ka je ma ba a yi da kai ko sana'a kake yi a lokacin ka ka zuba kaya akwai lokacin da shekarunka sun kai wurin yara za a tafi a bargaci wannan ka ai da cijo ne Mm.
bai da dadin ciniki yara ba su son ciniki wurinsa suka ce shekara hamsin ce misalin haka kamar yanzu duk gidan da ka sani inda ka san akwai wacaniya na dukiya ka ka je kofar gidan ka iske manyan motoci da ƙanana wannan su sauka su sauke lodi wannan su ɗauka wannan ƙananan motoci ga gidaje ana lissafi-lissafi ana wacaniya wannan ya zo ya karbi nashi bil wannan ya karbi nashi canji wa- haka dai wannan su ɗaga wannan su ce ana wacaniya kofar gidan ta zama kamar kasuwa to suka ce in kana iyawa ka nemi mai gidan sai ka ɗauki hotonsa ka rubuta sunansa sai ka rubuta kwanan wata sai ka tafiyarka kar ka dawo sai an shekara hamsin now to idan aka shekara hamsin ka dawo kofar gidan in ka iske ana wacaniya kamar tada ka ce to Allah ina son ganin mai gidan nan to insha Allah in dai mai gidan ya fito kana iske wani zai fito da jamfarsa da wando ko hula babu hmm.
in ya fito sai ka diba hoto ji ah kai ba kai nake na mai gidan fa nake nema Hmm.
mai gida eh mai gida eh, mai gida aini ne a ba kai ba wane ce Allah sarki baba yake nufi bai san baba ya rasu ba Hmm.
ai yau shekara goma ko ashirin babu baba Allah ya karbe shi yace to iyakan duniyan kenan ba ka iske in ko ka iske ko yanzu nan ka iske wacaniyar kenan amma wancan daga sani ba shi bane now ko kuma ka zo gidanka iske wurin kamar an yi ruwan sama an ɗauke ya aka yi kila eh, yau da gobe lalurar duniya eh, wurin kasuwanci banki ya ya ya daga ya dagar da gidansa an yi waso so an biya yanzu wani ne ya sai gidan kila ya koma wani tsohuwar ma'aikata ko wasu magada ko ko eh, dai wansu ne suka sai gidan ko yan haya ne ciki ko dai abin da ya kama da haka ko ko wani ya fito ga tambaya sai ce ah oho ai ba gidansa bane ai matsaloli ya samu tun shekara kamar ashirin da kaza ni ne sai gidan ba nashi bane to ɗayan biyun dai ukun nan haka zaka iske amma baka iske wancan mutumin shine shekara hamsin jin daɗi ya kai shekara hamsin kan ba shi bane ko da yana cikin gidan ba shi zai fito ba now don ba iyawa to shi yasa Allah ce kalilan ne kalilan jin daɗi ɗan kaɗan ne to duk kulu ku ci abin da za ku ci in cin in nama ne in kifi ne komi ne ne za ka ci dai duk jin daɗi ci dai kalilan ɗan kaɗan ne ne ah to in ka kwatanta naman da za ka ci a lahira irin wannan ne wanda ka ci an jima kaɗan ciki ya cika shi kenan ka ji girman ka mana amma ka duba na aljanna ba kowannen mu sai an mai da hisabi sittin to sabi sittin din fa an ka mai da kai sabi sittin faɗin masallacin nan ba zai ishe ka ba now ba zai ishe ka ba girma ma girman ka yafi faɗin masallacin nan faɗin ka sabi arba'in masallacin ba zai ɗauke ka ba ba zai zama kujerar zama wurin ka ba to ka ku jin daɗi ko ne kana iya yi masa amma haka jikinka hakan nan sai ba ka imo ni jin daɗi innakum mujrimun ku masu taurin kai ne go to duk abin da za ku ci na jin daɗi na morewa ku ci din ku ji daɗin a duniya in dai jin daɗin ne amma za ku iske ne a lahira kam za ku za za ku san sauran abin da zai biyo baya baya baya gare ku wailin yawma idil mukazzibin amma ina ga ya muku gaskiyar magana azaba ta tabbata ranar ga masu karyatawa wanda bai karyatawa shi kan baya cikin wannan azaba Allah ya sa ba ma cikin su وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين سوني متانن da وإذا قيل لهم idan aka ce musu irka'u ku je ku yi sallah warka'u ma arrakiin warka'u ma arrakiin la yarka'un su ba za su yi ba wanda ake- ma- wanda za, za su sha wutan nan wanda ce ma wailun din nan shina daga cikin sifan su wanda ba sa sallah za ke lau murka'u la yarka'un an je zai su yi sallah ba sa yin sallah wailun azaba ta tabbata yawma izin ranar lil mukazzibin ga masu karyatawa wannan zaqil umurka udin shine wanda muka bada a baya karatun mu na baya wanda shine abinda sai na Imam Malik yayi tawilin maganar lokacin da yayi sallan nafila bayan sallan la'asar Now, su bayan Allah ne kullum aka faɗi abu na Qur'ani sukan awwala wato sukan fassara wannan abin da kansu ne ke sa kaga Allah ya maida su haka No.
to haka ya kamata kowannen mu ya zama kaga lokacin da yazo ya nafila bayan sallar la'asar din nan shi kan mazhabinsa ba a nafila bayan sallar la'asar makaruhi ne shi ko sai ya tafi wani masallaci da ya tafi masallacin sai ya ƙi nafila ya zauna sai yaro ya ce kai ta ji kai nafila ka san yaro ba ruwan shi bai san shine imam shi ma inda ya sani ko ubansa in ya san shine imam malik ba zai magana balle shi da Na'am.
uban ya haifa Mm.
saboda imam malik kowa ya sallama masa lokacin sa game da ilimi to sai imam malik sai ya ce Allah sarki sai ɗaya ya tashi sai ya nafila raka'a biyu da ya ƙara nafilansa sai almajirai ga ce Allah ya gafarta malam ka gaya mana cewa nafilan nan bai kamata ana yi bayan sallar la'asar amma kawai dan yaro ya zo ya dan dahe ga kawai ya ce tashi kai nafila sai ka tashi sai ce eh wallahi to me ya aka yi haka ko ya to yaron kawai zaka yi ce ba maganar yaron na ji ba, maganar Allah na ji Na'am.
ina shakkar kan mu je lahira Allah ya sa ni cikin ayan nan da take cikin suratul mursalat karshe karshe wanda Allah ya ce akwai wansu mutane wa idza qila lahum urka'u la yarka'un ce ta ku yi sallah sai su ki yin sallah Mm.
to kar in je nafilan nan kilu ta jawo bau Mm.
yaro ya ce tashi yi sallah in ki a je ranar kiyama la je kai ba maliki ko ma ce wa idza qila lahum urka'u la yarka'un Subhanallah.
kaga duk ibadar da shi bai kula da ita ba Mm.
saboda kafa kafa ranar kiyama wallahi ranar kiyama din na akwai hadari in kaga mutum ya amince yana ganin ba komai ko dai yaro ko wawa ko mahaukaci Na'am.
yaro cikin addini ko wawa a cikin addini ko mahaukaci a cikin addini yanzu lokacin da wani hadari ya samu a gida ko gobara ko wani aballa mutuwa ma Na'am.
sai wani babban mutum uba sai ya mutu wanda shine dauke da nauyin gida amma yaro jinjiri lokacin da iyaye suke kuka shi bai damu ba hije na ma ma ma, ma hije shi kawai na dare da shi bai san abin da ake yi ba Mm.
su ko sun san abin da suke tunani Na'am.
shi ke kawo abinci shi ke kaza lamari yanzu duk ya canza sai da yanda Allah suna cikin juyayi amma shi ba ruwansa sannan ma zai musamman yana ganin mutane na shigowa da fita shi zai kama wata harkan biki ne aka yi dariya da wasa ije ya dawo ka san dalili bai san abin da ake ba Mm.
amma ita uwarsa ta san nauyin da yake samanta sai dai wada Allah yi Na'am.
yannansa sun san nauhin da yake kansu sai dai yadda Allah yi amma shi bai sani ba saboda ka ba ruwansa to in kaga mutum yana ganin lahira ba komai lahira ba komai wallahi malam yaro ne Na'am.
bai san inda inda aka sa gaba bane yaro ne a cikin addini bai san inda aka sa gaba ba amma bayin Allah waliyai zababbi su kafa kafa suke yi Mm.
za iya lamar kabu la yarkaun wailu yawma idhil lil mukazzibin azaba ta tabbata ranar ga masu karyatawa فبأي حديث بعده bi يؤمنون ayi hadisin ba'dahu yu'minun wai bari in tambayi ku in ji Allah na yi ta gaya muku wailun yawma idhil lil mukazzibin na yi ta gaya muku cewa ah, yan aljanna fi dhilalin wa uyun kaza kaza na gaya muku can alal araiki yanzurun a cikin wata, wata sura duk na gaya muku suna cikin aljanna tajrimin duk na gaya muku ba abin da na- na- na- ban ban faɗa muku ba to wai fa bi ayi hadisin wani magana ne yanzu ba'dahu bayan wannan magana da na gaya muku ta alqur'anin nan yuminun wanda za ku yarda na dai gaya muku wanda ya bi ni zan sashi aljanna ka na gaya muku wanda ya bi ni ba zan sashi wuta na gaya muku narkon azabar take a wuta na gaya muku alheran da suke cikin aljanna ba abin da na bari ma faran na fi kita min shay'in to wai bari in sake tambayan ku shin kun yarda ko ba ku yarda bane sai ce in kun yarda shikenan in ba ku yarda ba kuma to fa bi ayi hadisin wani magana ne yanzu ba'dahu bayan alqur'anin nan yu'minun wanda mutane za su yi imani in ba da wannan magana ba ai babu Na'am.
wannan shine karshen sura wannan tana daga cikin ayoyin da wansu mutane yan qur'aniyun din nan wanda muke ce mana Hausa kala kato Mm.
to yana cikin abin da suke ba da hujja wai ai alkur'ani ya ce kar ai aiki da hadisi na ji wani na wa'azi wata shekara eh, da dadewa zike da ana shekara ta kai bakwai mun haɗu da shi a wani wuri wai mun- mun yi sallah ne da shi shi raka'a ɗaya ya samu sai ya sallama sai ni masa magana Eh, ban dai san shi haka sama sama sai ke cewa ai shikenan sallah ta cika ai duk abin da ka samu shikenan mun yi magana da yawa sai sai wannan yana cikin abin da ya bani hujja ko ya hadisin ba da yu'minun sai kuma can a cikin suratul jafiya akwai wani aya kamanta wanda ta ce fa bi ayi hadisin ba'da Allahi wa ayati yu'minun amma ya manta karshe sai da Allah ce wailul li kulli afakin asim Mm.
yasma'u ayatul la tutla alaihi summa yusirru mustakbiran ka allam yasma'aha Mm.
to sai ya ba da hujja da wannan wai su ai ba ruwansu da wani hadisi dama Allah ce wai bayan alkur'ani wani menene za ku yi aiki da shi in ba qur'ani ba to wannan shine hujjarsu amma ai hujjan banza ne Mm.
tunda annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya turo shi shi ko shine kusa da Allah wanda yake kusa da mutum ma ya fi kowa saninsa bisa ga wanda yake nesa da mutum to annabi ko shine kusa da Allah to in mutum ya ce haka to sai- ni lokacin sai na tambaye shi na ce shin wai tunda ka ce raka'o'in ma ko nawa ka samu to waye nuna maka azhar da al'asar da magriba da isha ai babu a cikin qur'ani Mm.
babu sallar isha a fili babu magariba a fili babu bayyanawa raka'a kaza a bayyana raka'a kaza a asirta babu sannan zakka ina nisabin ta yake a cikin qur'ani ai babu cewa in kuɗi sun kai kaza ya kai nisabi idan noma ya kai kaza ya kai nisabi duka babu a cikin qur'ani wurin annabi aka ji Na'am.
sannan ah, ko da Allah ya ce azumi a yi shi kan ai ayyama ma'adudatin kawai ya ce Na'am.
kwanuka ne kirgaggu amma kirgaggu ai kila uku ne ko biyar ko shida ko tara ko goma Mm.
ko amma zaman su ashirin ko ashirin ba dai ai ba gani ba illa kawai abin da yace shan ramadana to waye nuna maka watan na ramadan tukuna Na'am.
waye koya maka alwala Mm.
waye koya maka sallah ga yanda za ka yi ruku'i ga yanda za ka yi sujuda ga yanda za ka yi tahiyya duk a ina ne aka samu sannan hajji da Allah ya ce ayi ce kawai ayi hajji bai ce a zo a arfa ba a zo ga muzdalifa ga- ga miƙati a zo jamra ayi wannan duka wurin annabi aka samu Na'am.
shi ko Allah ya ce ma annabi wa ma yadliku anil hawa in huwa illa wahyuha kada duk abin da annabi ya faɗi Allah ya faɗa saboda haka wannan hujjar banza ne ka san shi mutum ko Allah ya ce a yanzu ya ce shi Allah ne to bai rasa hujja na banza wanda zai faɗa Mm.
ko za a samu yan banza masu yadda Na'am.
a in ba haka ba yanzu wani zai zo ya ya ya, ya kafurta bayan Allah yanzu karatun da muka yi ajiya ba sai na Usmanu aka yanka a masallaci ba aka shi Mm. Na'am.
ba an kashe shi a masallaci aka yanka shi kuma suka ƙi yarda a rufa shi a makabartar musulmi Mm.
baki'a wai zina usmanu kafiri ne ko suna nasu hujja fa wanda suka faɗa wai kuma hujjan wai sai ya tabbata gaskiya ne to haka lamuran suke tafiya har da haka duk dai lokacin da mutum ya bace to bai rasa hujjan da za shi faɗa amma dole a yi imani da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam dole ka abin da ya faɗa ko yayi maka dadi ko bai maka dadi ba la tuqaddimu bayna yadayi Allahi wa rasulihi wattaqullah Yeah.
ji tsoron Allah kar ku shi- kuskura ku shiga gaban manzon Allah ba wani magana za a yi imani da shi in ba maganar da Allah ya faɗa ba shi ne ba bai hadith in ba da huyu minun to maganar da Allah ya faɗa maganar annabi maganar da Allah ya faɗa ne Na'am.
sallallahu alaihi wasallam بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون
بسم الله الرحمن الرحيم أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون wannan sura ana ce mata suratu amma kuma ana ce mata suratu naba نعم to kowanne dai an bata duk wanda ka bata yayi mata daidai sunanta ne نعم Ah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana makka aka sauke ta makkiya ce kuma tana da ayoyi guda arba'in نعم tana farawa da bismillahir rahmanir rahim kamar sauran yan uwanta surori amma yatasaalun su waɗancan mutanen da aka faɗa aka ce a cikin surar da muka kare suratul mursalat din ya Allah ya ce wailun yawma idhil lil mukazzibin kuma ya riga ya faɗa ya, su mujrimai suna cikin wahala wanda aka ba da misalin nan ya, wanda aka ce za ku shiga wuta za ce musu in daliku ila ma ila zillin zi talasi shu'abin la zalilin wala guni min allahab innaha tarmi basharin kal qasr kannahu jimalatun sufur sai aka rufe da waili yawmin lil mukazzibin karshen ayar aka zo aka ce fa bi ay hadithin ba da yuminun to an mai tasa'alun su waɗannan mutane da suke wannan farfaganda suna faɗin miyagun man wai menene game da mene suke tambaya suke tambayar junansu ya tasa'alun wato suke tambayin junansu wa- anin naba'il azim suna tambayan junansu ne wannan babban labari ko allazi hum fihi mukhtalifun wanda shi babban labarin a cikinsa sun zama masu sassabawa a ciki wani irin babban labari ne magana biyu babban labari da suke tambayar junansu a ciki shine alqur'ani na'am
suna cewa ƙur'ani kahanatun bokanci ne wani lokaci su ce ƙur'anin nan sihirun sihiri ne wani lokaci kuma su ƙur'an ne ce shi'irun su ce waƙa ne to haka dai kawo sun sassa ba wannan ce shi'irun ne waƙa ne wannan ce kahanatun ne bokanci ne annabi ya yi sallallahu alaihi wasallam wannan ce sihiri ne kawai annabi ya shirya wan- wasu sai su ce a'a asadirul awwalin ne kawai maganu ne kawai na yaya jaridu ne kawai yake daukowa na mutanen kasar waje yake kawo mutane to kaga ba su samu magana ɗaya ba Mm.
wannan sun wannan nasu tsagi wannan sun nasu tsagi ko ne ya hau nahi yanki yana nahi hauragiya Na'am.
abin da suke faɗa daban to shine Allah ya ce anin nabayil azim ko babban labarin nan kenan ko Ah, shine alqur'ani amma yatasaalun annabayil azim allazi hum fihi mukhtalifun wa suka zamo suna sassabawa a ciki ba su samu matsaya ɗaya ba wannan fassara kenan ko kuma anin naba'il azim ya zama tashin kiyama da suke tambaya suna cewa annabi mata hadal wadu in kuntum sadiqin Mm.
mata hadal wadu in kuntum sadiqin sannan wani lokaci sai su ce kai ka ce mana in an tashi in mun mutu wai ana tayar da mu sai su zo da kashi wanda ya ruba ya zama gari su marmasa garin sai kurar garin ta tayi ce kai Muhammadu ka daina yi wa Allah ƙarya ka ji tsoron Allah fa don Allah in kana kare rakin ka daina killa wa Allah karya yanzu bayan mun zama kashi mun zama gari haka sai a ce a tayar da mu ai za mu tuna gunna turaban wa idama inna la mabusuna khalqan jadidan can sai Allah ya ba su amsa yace ga ya musu kul kunu hijaratan aw hadidan aw khalqan mimma kaburu fi sudurikum fa sayqulu man yu'iduna qul alladhi fatarakum awwala marra fa sayungiduna ilayka ru'usan wa yaquluna matahu haka za su ce maka wannan kenan wani lokaci kuma sai ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai ka ji ga muna farfaganda cewa wai za a tayar da mu fatu bi aba ina in kuntum sadiqin ah ka ce wa in mun tayi in mun mutu ha kawai zaka dinga ba ba- wai muna kurari ka ba mu tsoron in mutu a tashi wai a tayar da mu ai muna azaba ai tuntuni iyayenmu da kakanninmu sun mutu ba mu gansu ba in ka isa tayin mu da su mu fara gani mana ka ta ina ja to ai ba ni ce ina tayar da bataccin ba Allah ya ce yana tayarwa lokacin da za a tayar da ku za ku tabbatar wallahi to ɗayan biyu ɗin kenan dai ko dai suna tambaya kan alkur'ani sun zo mukhtalifu na fihi ko ko suna magana ne akan tashin kiyama sun zo mukhtalifu na fihi wasu suna cewa kai tashin nan fa yana yana yiwa gaskiya nan ka san can su ne suka ce inna zunnu don sun zama hawa biyu ne ko hawa uku ma wasu suna cewa wa ma yuhlikuna illa dahr ba abin da yake matar da mu sai zamani wannan nasu ayiri kenan wasu kuma zai ce kai inna zunnu illa zannan wa ma nahnu bi mustaqinin tunda dai an cika faɗa an ce idan an mutu ana tashi to yana yiwa ya zama gaskiya yana yiwa ya zama gaskiya kila in mun mutu shi a tayar da mu to in ya dai zama gaskiya ma dai shina yiwa la'uta yanna malan wa waladan da duke mu da ya'yan mu duk adama da zuwa Allah ya ce ba hawkata atala al-ghaiba am ittakhadha inda rahmani ahada ƙarya suke yi to ɗayan biyu ɗin ne an da bai azim allazi fi mukhtalifun كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون kalla sayalamun thumma kalla sayalamun Allah ce mm mm, ba haka bane kalla masu tafsiri suna cewa rad'un ne نعم tsawa ne ake kamar ka zo ka- abu a ce kai kai kai bari mana bari mana shine kalla wallahi ku bari ku bari fa ku daina jaye jaye kar ku jawo kanku bala'i fa muzu na cewa qur'ani gaskiya ne ko musu na cewa ai tashin kiyama kuna tabe tabe ne wanda zai tattabo muku bala'i ko a nan duniya ko a lahira kalla wallahi ku daina sai alamun banni da su za su san sauran thumma kalla sannan gaya maka ya rasulullah bar ni da su sai alamun wallahi za san sauran in qur'anin ne suke gaya wa haka kaji dai qur'anin dama gaskiya ne ya zama gaskiya dama abinda Allah ya ma annabi alƙawali ya zama gaskiya gashi an zo an yi fatuhu makka an shigo can inda aka karanta a bayan na inna ya baya inna fatana laka fatahan mubinan liyaghfir laka Allah ma taqaddama min dhanbika ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka wa yahdiyaka siratan mustaqiman wa yansuraka Allah nasran aziza to duk Allah ba annabi wannan ya ba annabi dama shi garin Makka sai dan Abu Jahal ikramatu min Abu Jahal da ya ga an zo an ci garin makka su ne fa bare can suka kore annabi suka ce wallahi ba za ka shigo garinmu ba wallahi ba za ka shigo garinmu ba shine Allah ya faɗa a can wannan sura irja alal kafaru hamiyata hamiyatul jahiliyata hamiyatul jahiliya fa anzalallahu sakinta wa alaihim haddi zuwa ƙarshen magana da zai samu su kyama ta kawurcin nan wallahi ba za ka shiga garin mu ba garin mu nan wallahi ba za ka shiga mu dama Allah ya raba mu da wahala ka bar mu da garin mu ka dawo to sai damuwa ta ɗauke shi sai ce wayo Allah ya za hannu a ka yana kuka ya ce gara dole dai ma a ce ya mutu kamin wannan muguwar rana kaji wai fato makka wai shi ne muguwar rana ya ji bakin ciki garin makka ya zama karkashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole ma a ce ya mutu sai ce kai gara da ubana ya mutu ma bai ga wanga tasko da mugun abubuwan tashi hankali wai babansa Abu Jahal gara da ya mutu ba bai ga wanga tashi hankali ba bai ga bakin ciki ba su zama mata su zama ba kowa ba gashi annabi ya ya take su ya zama garin garin makka ya ya zama nashi to shine Allah ce ko dai irin wannan ko wancan sai ya alamun wallahi za su sani ko su ga fatu makka a ci su da karfi su gani don kaga Abu Sufyan ma kame musulun da sai da aka yi daga da yawa sai da aka ajiye shi bakin fage shi ne ya fito diba hanya ya gani wani irin kururuwa ake a bayan garin makka ya fito ya duba ya duba ya duba ce kai duniya ta canza kada ya ce muhammadu ne ya dun faro shi ashe sayidina ko sayidina abbas ne amin annabi shi ko ya fito zazzagayawa shiga ya ake ciki da dare ne fa sai ya ji usman ya abu sufyan sai je yana maganganu ka san idan abu ya ciran mutum bai san sadda yake magana ba shi kadai kai ya wannan lamari kada ya ce Muhammad ne sai shi Abbas ya ji sai ce ah wallahi Muhammadu ne da mayaka wallahi yau za ku tabbata ko mu ku musulunta ko mu karya ku da matan ku da diyan ku da kudin da gidaje duk su zama namu na'am yaje aiko duniya ta tashi bala'i ya zo daga waye Abul Fadli abul fadl yana kira abbas an ce masa abul fadli ya ce ni ne ni ne ai ni ka san tuni na yi saranda na bi muhammadu rasulullah tuni kai ne da taurin kai ka zo mu je wurin muhammadu ka musulunta tun ba mu shiga cikin gari ba da ƙarfi wallahi mu yanka ka ko ka zama musulmi ce to ya na iya mu tafi ka kai ni wurinsa tafi kai ni wurinsa sai aka ɗauke shi shi ko abbas ya zo da raƙumin annabi ya hau sai ya goya abu sufyan bayan raƙumi su tafi ka san mutum shi ko abbas ya iya sai ya bi wani kwamba wannan mutane ce ka gane ce allah sarki wannan mutanen ice bani kaza ne ah duk sun bi muhammadu haba muhammadu ai ya ci duniya kai wallahi muhammadu nan yayi nisa fa a shiga nan a fita nan sai aka bi wurin sai na umaru shi ko umaru bai manta da abin da aka yi ba wanda muka yi magana kwanakin baya wanda aka yi yakin hudun nan abu sufiyan ya zo ya leƙa ce a fi ku muhammad annabi ce fala tujibu ku kyale dan baya tume manza kato manza ku rabi da shi sai dariya irin tasu ta kafire ha ha ha ha yace duk wannan muhammad ya mutu annabi ce ku rabi da shi yace abikum abiku hafa abakan na ciki annabi ce ku kyale shi kato manza ku rabi da shi yayi dariya wai yana nufin an gashi abubakar cikin yaƙi sai koma daga sauti yace afikum wa a fikun umar ibn khattab kame annabi yace kyale su yace muna nan muna nan kafuri muna nan ko ba za mu mutu ba sai mun karya kamar jayi ka ka kaskanta sai annabi ya dariya ce umar akwai gaggawa ba ka bari in bace ka baka ba da amsa ce ya rasulullah zan kyale shi wannan ya sha a banza bar shi to sai ga ga Abu Sufyan bayan raƙumi aka biyo da shi wurin Umaru sai ce ah wa nake gani sai abbas ya ce a abu sufyan ne ya ce allah ya kama ka sai zara ta kome sai ce ba ni shi ni zan yanka ka ya ce don allah don allah ka rabi da ni don allah ka rabi da ni sai umaru sai abbas ya ce kai haƙuri umaru ka kabari in kai shi wurin mai gida na'am kabari in kai shi wurin mai gida ce kabari in sare kansa na gaya maka ba za ka mutu ba ba za mu mutu ba sai ka kaskanta mun ɗaukaka ce a umaru umaru ai na yadda ai mun ai ai mun kaskanta kun ɗaukaka haka ne yi haƙuri dai bari sai aka je da shi wurin wurin annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam aka je da shi abu subhanahu wurin annabi kuma surukin annabi ne fa har maganan nan da ake a lokacin da ake wannan yar anna- yarsa annabi yana aurenta na'am ta aka zo da shi kuwa sai annabi ya ce "Eh, Usman- abu sufyan har yanzu dai lokaci bai yi ka sallata da uza ba su da amfani ba ya ce "Ah, abul qasim bai faɗi da muhammadu rasulullah ba abul qasim ya ce abul qasim ya ce abul qasim ai na sallata da uzza ba su da amfani ai da suna da amfani da su yi shekara nawa muna gwabzawa da kai kai ne haka yanzu mu ne haka ai na san ba ta da amfani yace ka shiga musulunci mana ka shiga musulunci sai shiru ka zan mutum fa da tauri sai dibi ne dibi ne ga wai shi abin da yake tunani har yanzu dai in ya rutsa zai karya waɗannan ya duba ne duba ne annabi ka shiga musulunci fa sai umar sai abin ce kai kaga na dauko ka salim alim wallahi sun sare ka kai musulunta kai musulunta umar ya ce ku bani shi ku bani shi annabi ce musulunta mana sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah ya ce har yanzu ba ka yadda da Allah shi ne kowa ce na yadda mana ya ce to ka ka yadda ni manzo Allah ya ce to wannan kam dai shi ne za mu dan fara dudduba mu gani tukuna kam kago ya yi zuwa yadda da annabi wai manzo Allah ba duk wannan abin da ya gani fa abin ce ka yadda da ni Umar- abin ce kai za su kashe ka fa wallahi sai ya kyale wai hudu manzo rasulullah kuma ya ki ana ce kai har yanzu kai ni manzo Allah bane ya ce to Allah dai guda ne kun ba wani abin bauta sai shi amma zaman ka manzonsa a bari mu kada shawara na'am subhanallah kai wannan mutane akwai taurin kai gare su amma duk wannan fakar ka manta ya musulunta fa hmm shikenan sai annabi ce kai shikenan ma zaman dai ba mu shiga garin makka kawai aje aje kawai wanda ya musulunta wanda ya musulunta kuma a kashe shi kawai amma duk wanda ya shiga kaaba ya tsira wanda ya shiga za sai abbas ya ce ya rasulullah ka zan mutumin naka mutum ne mai son a kamba ma shi a mai da shi wata tsiya ka gama da gidansa mana abu sufyan din ka ce wanda ya shiga gidansa ma ya tsira sai na ce to a- tunda surkin annabi ne fa hmm sai annabi ce wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ma ya tsire sai dariya ce wa ashhadu annaka rasulullah Allahu akbar lalle kam sai kai annabi ba zai kama kai kai kai manzo Allah na yadda kai manzo Allah ne wallahi malaka shiga garin Makka duk wanda yake Makka ya koma karkashin annabi Muhammadu Sallallahu shekara alaihi ɗaya da yan watanni fa abinda muka karanta a shekaran jiya ba.
hmm kowa annabi ya tara su a dukin safa da ya tara su a dukin safa sai ya ya sa bilal ya ce bilal kai shaila ka ce duk a haɗu a safa kowa ya je safa mu iske can suka tattaru a safa kowa da kowa shi wancan ikirama sai da aka bele shi don gudu ya ce bakin ciki ya kai mai ko ina gara ma a ce ya mutu ya ce gara ma uwarsa ba ta haife shi ba daga wannan bakin ciki a ce muhammadu ya dawo ya zama wata tsaya a makka tuntuni iyayenmu suka yi ta fama su karya wannan mugun abu ya ce miyagun maganganu bai san san da yake faɗa matarsa ta ce kai wallahi a kashe ka ni dai na miƙa waya sai da ta je a ƙauye ta dawo da shi ta bilo shi ta zo ya zo gaban manzo Allah ya ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna rasulullah annabi ce koma can hmm sai ya koma ya zama musulmi sai aka sa Bilal yayi shela yi maganganu da yawa sai suka ce kai yau ka moga mugu abu yau moga mugu abu kai da dai a ce ba iya mu da dai a ce ma wani bala'i ya zo duk mun mutu a garin Makka ka mu ga wannan yanzu wai shi Muhammadu bai ga wanda zai sa shi mana shela bai mana sai wannan bakin hankaka subhanallah wai bilal wai bakin mutum ne kazan larabawa da bakakin mutane har yanzu haka suke na'am wai duk dai mutanen nan bai ga wanda zai sa yi mana shela ba sai wannan bakin hankaka ce wai shine zai mana zai mana wannan maganganu ce kai gara ma dai a ce mun mutu kamin wannan wai dufa suna neman kuma a sake su fa suna maulani wurin annabi Muhammadu kai wannan wani akwai taurin kai ba annabi yayi fama sallallahu alaihi wasallam sai sai na ali sai je wurin manyan su yace kai ina ba ku shawara shin kuna da dibara suka ce wallahi ba mu da dibara ali to in abinda nake baku shawara mai gida zai zo yanda kuka ji bilal din ya ce ku taro a safa kowa ya koma can amma mai gida yana da hakuri duk abin da kai mai din nan zai iya mantawa da ya zo ku gaya masa irin abin da yan dan uwansa ah, ah, irin abin da yan uwansa annabawa suka gaya ma dan uwansa annabi annabi Yusuf lokacin da annabi Yusuf yake gaya ma yan uwansa la tasriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum Hmm.
ku gaya masa na ku gaya masa cewa "La- tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khatir Hmm.
da ya zo ku gaya masa don Allah Muhammadu kai muna hakuri mun san Allah ya ɗauka ka mun kaskanta ka yabe muna in kun gaya masa haka zai ce ya yabe muku Na'am.
sai ya lakanta musu sai na Ali ka san dan uwa fa Hmm.
shikenan sai suka taru a safa annabi ya zo ya hau dutsen safan nan da kake gani dai da ya zo ya gyara mayafin sai ya ce alhamdulillah alhamdulillah alladhi anjaza wa'adahu wa nasara abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu la shay'a qablahu wa la shay'a ba'dahu yayi ta kirari sallallahu alaihi wasallam ce na gode wa Allah gani ni din dai ne da kuka kora a garin Makka na dawo kun ce sai kun kashe ni kun ce sai kun yi min kasa gani dai yanzu ga ku karkashi na ma zanantum anni fa'ilun bikum me tunanin ku yanzu ya zai muku ko in yanka ku ko in mai da ku bayu ko ma mu yanka ku kawai ƙasa ta yi kamshi da jinin ku da suka dama tsayin na ali ya ba su liket ka zan yan boko suna da wani abinci mai liket na jarraba a amsa a- a- sata amsa ko ya ba su sata amsa sai kawai suka daga hannu suka a- ba kowa mai makami tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khadi'in alqurba alqurba ya Sallallahu rasulullah alaihi wasallam.
alqur suka yi ta kuka wallahi Allah ya zabe ka ya aza ka akan mu dan uwanmu ne kai jinin mu ne kai wai zan suka sa annabi dan uwanmu ne jinin su ne fa Mm.
su ne fa kwa suka ce garin mu ka shigo garin mu wallahi ba ka shiga garin nan su ne fa amma yanzu ga abin suke faɗa sai annabi ya dariya yace idhabu antum tulaqa Allahu akbar.
ku tafi na sake ku Hmm.
to ga sai iko Allah kuma da su aka fita aka yi hunain fa Na'am.
da su aka je aka aka ci hunain na lokacin nan duk sun zama musulmi duk gaba ɗayan su sun zama musulmi to kaga allazi fi kalla sai alamu za su sani a yawan sun sani kam Mm.
kai ma ka san sun sani yanzu Na'am.
thumma kalla sai alamu Allah ce kuma wallahi za su san sauran ko a duniya ko a lahira kamin dai in ka suka sani a lahira ta baci amma yanzu kan sun sani a duniya sun san waye Muhammadu Rasulullah Sallallahu alaihi sun tabbata su makalla sai alamu ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا nan ka tsaya ko? alam na ji alil arda mihada Allah ya ce yanzu ku in dai banda taurin kai irin naku ni da na yi ku na yi ku komai da komai alheri ba na yi ba mai muku ba hon koma kuna shakka na kuna shakka da babban manzon da na na turo muku waye muku kasar nan alam na ji alil arda mihadan ba ni na yi muku wannan kasa shimfiɗa ba Allah shi buɗa mana wannan ƙasa ga ta nan daidai bukata in kana neman wurin tauri ka samu da Allah mai da mana ita ƙasa laɓa-laɓa da taushi ina za mu tsaya ya za mu yi gini ya tsaya ina za mu yi shibka in ko ina ya zama ruwa ya za mu yi ko ina ya zama dutse ya za mu yi daidai bukatuwa alamji al'adda mai hadan ba ni ne muku ƙasa a shimfiɗa ba wal jibala autadan nazo nayi muku duwatsun nan ga sunan a tirke na aza muku su in kuna neman ah, duwatsu domin ku yi gini yayi ƙarfi ku je ku sassako masu son su yi gini cikin duwatsu ma su yi tunda akwai samudawa wa samudallaji la ah, wa wa samudallazina jabu sakhra bil wad Hmm.
samudawa suna nan su duwatsu suke sassakawa su yi gidaje sun huta da bannan iska No.
ba ruwansu da bannan iska tunda ba bugun kwano balle ya ce an yi iska ya babbake kwanna hankali ya tashi duwatsu suke yin ɗakuna a ciki zaun ɗan garan ƙarfinsu Hmm.
waljibal autadan wa khalaqnakum azwajan ni ne na halicce ku kala kala wani fari wani baki wani dogo wani gajere wani matsakaici wani wawa wani mai wayo Na'am.
wani malami Mm.
wani jahili wani mai dukiya wani bai da dukiya wani mai mulki wani talaka Mm.
azwajan nayiku kuma haka maza da mata na'am idan ba mata ya za ku aihu Babu.
idan ba maza za a haihu in na mai da kowa maza mi za a yi babu in na mai da kowa mata za a yi in na mai da kowa mai kudi ina talaka ba zai muku gini ba zai muku wanki ba zai muku tituna in babur ɗinka ya lalace ba zai gyara maka kowa zama mai dukiya ba zai tsaya wahalan gyara Babu.
ba zai tsaya yi ma eh, share mashin ɗinka ya yi ma- ya yi fashi a zai gyara maka kaga wannan eh, Allah hikima ce Mm.
ya yi wannan mai wadata ya wannan bai da wadata lokacin da mai wadata ke jin daɗi ya ba da kuɗi ya yi masa aiki haka talaka ke jin daɗi ya ƙara aiki shi ma an biya shi Mm.
haka yake jin daɗi leblowa ba zukun bi ba'di Mm.
Allah ya jarabi sashe da sashe fatanna ba zukun bi ba'di Allah ya jarabi wansu da sashe talakawa ya jarabe su da masu dukiya masu dukiya Allah ya jarabe su da talakawa masu mulki Allah ya jarabe su da, ta- da wanda ba su da mulki wai mi amfanin mulkin ka ba wanda za ka mallaka Ha.
ai babu Mm.
babu mulki daɗinsa ga mutane amma ba mutane ba za ka mallaka kowa ma ya ɗaga Mm.
waljibala autadan fa khalaqnakum azwajan nayi ku kaloli daban-daban maza da mata da kuma kaloli ga sunan barkatai وجعلنا نومكم سباتا waja'alna nawmakum subatan kuma sai na sanya baccin ku ya zama hutu gare ku sutura ya zama suta, sutura gare ku ya zama hutu domin da an ce kullun ba da- ba dare ba- ko ba bacci domin baccin ma ai da rana ai Na'am.
amma dai shawon bacci da dare Mm.
da rana ayi laluratan to da Allah bai sa muna bacci ba ya za a yi mu ji daɗi duk Na'am.
jin daɗi idan ba bacci ya zama wahala Mm.
ko ciwo ne yayi yawa malam daga gidan ce da Allah ku dan bashi magani ya samu ya bacci Mm.
ko mutum lalura ta yi mai yawa cikin kai kai ya burkice bashi ya mai yawa ya je kasuwa duk inda ya danna babu daɗi in ya zo ya yi bacci ya so ya kwanta ya bacci bacci ya kiya ce Allah ku dan samu su yan kwayoyi in sha ko zan iya bacci Mm.
eh bacci sai manta da wancan tashi hankali Na'am.
su batar don Allah in Allah ya bar mu ba bacci ya zabi kullum wuki wuki kamar idanun mota kamar rana ya ka iya baccin nan ma aini ima ne Na'am.
ni na hore muku wannan waje an na naumaku naumaku na sanya baccin nan naku ya zama subatan hutu gare ku وجعلنا الليل لباسا waje annan laila libasan kuma na sanya dare ya zama sutura gare ku kaga ga rana muna cikin ta yanzu an jima sai Allah ya ruho dare kaga zafin ranan nan da yake damun mu yanzu inda baka iya tsayawa yanzu an jima idan rana ta, ta, ta kau sai ka zo ka yi shimfiɗa ka kwanta hankalinka kwance Mm.
amma yanzu da rana wane ka yi ka kwanta wuri ai ba ka iyawa saboda babu eh, sutura ba a sa wannan sutura na dare ba kuma mai son ya yi lissafin sa cikin asiri dare ya zama sutura wurinsa ya zo ya yi abinsa mai karatu ya so ya yi hadda dare ya zama sutura wurinsa babu hayaniya babu kwaramniya ya je ya yi haka komi dai ya zama cik- kai ko mai mugunta ma sai ya zama sutura wurinsa ba ka ganin ba hausa suna cewa dare rigan mugu ba Mm.
a dare riga mugu ne cikin daren yake fita irin satar da ake da rana da- ba irin ta ake da dare ba irin wadda ake cikin dare ba ta yiwa da rana wata mafi yawa duka in dai ba eh, fashi da makami ba ne Mm.
fashi da makami ka mafi yawa zo suna yin da ranan dai saboda abin ya lallace amma dai da dare ya fi sutura shi yasa ko masu banna da dare ba su sa fararen tuwayi dan haske alheri ne ya duk barawi lokacin suke fita sa za su sa bakaken tuwayi saboda su sade da duhun dare wajen na nufin su batan wajen nan laila na sanya muku dare ya zama libasan sutura gare ku tuhun asiri alhamdulillah an ce lokaci yayi to alhamdulillah Allah ya muna gabara Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu da imanin mu da mutuncin mu albarka annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan alherai da Allah ke lissafa mu na su Allah ya bamu ikon gane su kuma Allah ya bamu ikon gode masa akan wannan alheran da yayi muna Amin.
wanda ba sa kirguwa Amin.
lakiya mana kasar mu Najeriya Amin.
masu mulkin kasar mu na Allah ya saita mana su ga Amin.
daidai ya ture mana su ga abin da ba daidai ba Amin.
kuma Allah ya ƙara saita mu ga daidai ya ture mu ga abin da ba daidai ba Amin.
albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Amin.
Allah babu kwanciyar hankali Amin.
duk musulmi Allah ya musu gafara iyayenmu da malumu da shananmu duka Allah ya musu gafara Amin.
shananmu Allah ya kara musu karama Amin.
la biya bukatunmu Amin.
Allah biya bukatun wanda suke Amin.
ne musu addu'a Amin.
barka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Amin.
bismillahir rahmanir rahim فاتحة هذا صلاة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين آمين اهدنا الصراط المستقيم آمين.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب آمين.
عليهم ولا الضالين آمين آمين اللهم صل على سيدنا محمد آمين.
الفاتح لما أغلق آمين.
والخاتم لما سبق ناظر آمين.
الحق بالحق آمين والهادي إلى صراطك المستقيم آمين.
وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين.
سبحان ربك رب العزة آمين.
عما يصفون آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب الحمد العالمين.
لله رب العالمين